أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رفض منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان مخلدون ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون نعم آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haduwar mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 25 ga wata na sha'aban hijira shekara 447 wanda ya dace da sha uku ga watan biyu dubu biyu da ishirin da shidda a darasi da ya gabata muna cikin suratul tur mun tsaya aya ta ishirin da hudu kina yau insha Allah za mu tashi aya ta ishirin da biyar ta suratul tur kayan nan tambayoyi ta farko tana da alaka da abin da muke fara karatu cewa wani dan uwa ke ce mini wai wani na ce musu da muke fara karatu muna ambatan wata na musulunci kuma ambaci wancan wata na turawa bida ce ba sunna bace yan uwa mas'alar ambatan tarihi magabata kan yi littahi da abin za a bai a yi tarihi yaushe aka yi shi da abin za a yi ɗaukowa wata ran adiba shi ne dalilin ambatan tarihi gaba ɗaya ma kamar an ka ce mai yake cewa suna ina ga cikin malamai dai a yanzu wanda za a ce malaman salafi in kai salafi ki ne dai duk da ƙwaƙwalwa ka ce su usaimini ko salafani rahimahullah usaimin rahimahullah wani ya kame wannan tambaya akan mas'alar ambaton wata na meladiya akan da bayan ambato na hijira ko ambatai masu a can akwai wasu masu ambaton takaitawa akan wata na meladiya suna cewa dan shi ne yake da ba saɓani a kan shi bayanan da usaimin rahimahullah ya yi kan mas'alar cewa abin da yake abin da yake da alaka da tarihi kawara da tarihi na musulunci na hijira kamar da yadda muke kenan ce bayan ka kawo shi kuma ka ce iya daidai da na miladiya kaza wannan usaimin ya tabbatar da haka nan mai shuraren darussa na albani da muhalla akwai abu da al'asari wanda ke duka darussa na albani shi ke kama shi ke zama tarjama da abin da za a yi shi ke mukaddama kuma a fara alsamakin karatun da albaniki kusan duka muhawara da ke ko da yake ko ka darasi da yake mai yawa an ga shuwari darasan ko abin da abu lalata yake in yazo ko zai tasiri ne ko za a mukaddama ne iya ambatan wata na hijira yace muwafiq da miladi kaza ambato to su ayyuhal salafan kace wannan kace bid'a ce mutane kullum mutun ya tsaya kayan kace kaza bid'a ce haka kullum jahilci kurin kace bid'a ce me cewa bid'a ce wanda suke da masana ka abun kurin amma haka wannan kasar sa kace bid'a ce cewa kaza bid'a ce ya bukata malami zamanin ne sanan ne wani ya bincike ilimin addini ma kurin kace kaza bid'a ce ka tsaga aibanta mutane kan kaza kurin haka ba sani ba wannan shirme ne gaskiya kaje kaje da kirin dalilin mun wani wani dan tarihi ne muke yi ba na bane mun kun tarihi ne dan ana wata misali mun Allah ya ce malam darasi kaza kuma zai tambaya lokaci ce malam karatu lokaci kaza ka mace ma Allah wani lokaci kaza ne ma amma da ka diba tarihin sai a samu darasin bale za abin da kace na kula ci gaba da ka buga tarihi ka samu darasin shine kuma wani fa'ida ce tarihi ba na bane ba eh abin nan a ce na mu'amalat annabi sallallahu alaihi wasallam bi san me makashi bi san me kashi da ba da ka zai ta daga ga su ahli kitab ga su da su wani su su takarda ba san tarihi da kashewa annabi bai san kashewa ma idan aka mai kashi shi ma yake bugawa sai aka musu mai matsala kwanan mutane kuma kan kawo da kwanan amin ma'amala daban da magana da ma'amala ce wannan wani abin ne ba na san abu sai magana ta nisabi na zakka nisabin zakka yan uwa kullum na gaya muku ku riƙe jigon abin ko yanzu ko yaushe ma duk inda kake iya mai juma a wani wuri sannan nisabi da matsala da yawa kullum abin da za mu riƙe nisabi na zakka don asali daga abin zinariya ne dinaran annan sallallahu alaihi ya magana cewa mamalaka 20 dinaran wahala alil haul ne mamalaka 20 dinaran ne wanda ya mallaki dinari 20 shekara ta zagayo to shi dinari 20 da annabi magana sallallahu alaihi wasallam an zo an auna dinari 20 na shari'a da ma'aunin zamani wannan ba sa kan shi kuma da magabata har yanzu wannan dinari 20 na shari'a aka ce ma kaza dinari a shari'a awon dinari guda na shari'a iya yaunin garam hudu da yanci 25 shine dinar ke shari'a awo na zamani iya ba da yaunin garam hudu da yanci 25 amsa da kwata kenan ko kenan kata garam vigil basank wannan shine yaunin dinar ke shari'a to yanzu ka so ka san yaunin dinari 20 an kai wannan so 20 zai baka garam 85 kenan a kullum an ka suka sani sabonka a ina kake a wani shekara ce ya ka ce nawa ne kudin garam kin zinariya wannan duk inda kake a duniya kana ji mu'amala ka ina kake naira ce sai fa ce menene yan ne in ma kudi ne dai na zamu ce na gana ake cewa misali cd kai ka ga kudinka zaka iya sayan garam 85 na zinariya in ina kake wannan jigon wani abin bai canzawa wannan ko shekara haka za ka yi kansu kusan nisabi kuma ana magana wanda zaka za ta fara kamawa ba da mai guda mai zama kudi ba ya tare muleka wanda wa take fara kamawa he ka zo a shekara an kai lissafi kudin ga zai san garama 85 to dai inda kake kenan zakka ta kama ka me yasa madan ce maka an malum ya ce jaka 200 jaka 500 ɗan ma da wayan mu nan garam kin zinariya an an sai garam 300 jaka 2 jaka 3 garin ka zinariya nan yanzu nawa ke akalla yanzu akalla sai suka ranta jika rabai garin daya da dari uku mana da waye mu jika da dari uku ne jika ce da rabi sai ka ce ka san gace maka zane kai ka buga ake da yanzu shi ko abu ana ake da kiman ake aiki in kudin ka sai kina a yanzu wannan garin kin 85 nan da sati mun yi dan tattamana da an wa masu zinariya mun tattamana cikin wa masu wa'azi kan malam umar sauransu kan in aka ce dinar na shari'a a awo na yanzu kan zamani suna mata wani a ce wani sas kara jijiri kara 21 kara 24 kara kenan suna da kima dinari kowace da irin kudinta wani zai zai baka farfara shi maka ya buga internet an ce mishi kaza ce na ɗaya internet wata kasuwa ce kuma wata karakin ci ka ɗauko wannan akwai bambanci tun da ana akwai zinariya in ka ma za ka iya sai kaka binci ko maganar intanet kaso ce ta duniya baka tabbas kanta kaka tambaye a garinku nawa yake kudin garin kinta ba ruka maganar intanet wanda duniya kaso duniya daban take da hakika kenan ka tambaya nawa ne kudin yake kiyasi to yan wa ganin wannan kimar annabi yana da sallama akwai wannan kima annabi ya san da ita amma annabi sai ce babu bambanci dinar bi dinar dirham bi dirham duk kimanta kamar da ya hana ya san dabino sare hawa hawa ne kalitan shi amma annabi ya ce dabino dabino daidai da daidai kimarsa duk ɗaya ce ba a ce a bada wannan kilo ɗaya da rabi wannan kilo biyu akan haka kenan duk wanda magana kara kara kaza shari'a in dai ka mallaki dinar 20 ko na ko na ko na kara kin ce zaka ta kama ka shine kenan muka dauki a yanzu muka dauki daga dan barawar haka muka dauki da sanin jaka shine bar muka ta kiyasi misali bara war haka muna cewa nisabin zakka zai kai miliyan 2 da jaka 125 to yanzu da muka yi nisabin baya muka dauki kalkashin kasan kasan farashi a yanzu jaka 40 gram don muka samu gram 85 sai ka mallaki miliyan 3 da jaka 400 tura miliyan kasan mil kenan a yanzu misali muke dauka a yanzu mun dauki kenan nisabi akalla a ce ka mallaki miliyan 3 da jaka 400 kuma sun shekara shi ne samun wani insha Allah Allah sa mallaka sai magana ta wani dan uwa ya tambaye da sake mai dota yakan ga yan uwa hata cikin halin sunna iya maganar wajen sakaki akan sakin wando ko taka wando yan uwa mas'ala ta isbal kullum mas'ala in ta zo akwai zahawawa huce gona da iri amma wani zai hudu wani cikin sunna da ya suke wando shi ne matsala sai hudu daga cikin hada sunna a a gane masala ce abu ne sananne cewa ɗage wando ƙasa da sama da idan sau shi ne a jima'i ne kowa san ya shi abinda malamai magabata suka yi ba yanzu ba sun tattabna duk lokacin da aka ce malamai magabata sai magana kaka ce mai wani ra'ayin ka ce jahili ne shi ne matsala wani ce jahili ne kuma cikin malaman sunna da aka sani sun yi magana saɓani kan wani magana duk magana ta mai kalimai jamhur suna kan ma'ana haramcin gaba daya wasu na ga ba haramci bane ba ka tanzi ce bari bari shi yake zan misalin ga dauke kan ka koma kan mazaba mazabobi guda hudu wannan malikiya hanafiya malikiya shafiya duk suna karatun zini karatun ne makaruhi ma na ba ran bane ba wasu haka wata magana cikin cikin hanabila amma me yin magana yan uwa kowa ya yarda cewa dage shi shi yake amma magana dangana mutum wani guda daga sunna dan ya saki domin me ka matsala dan nan cikin sahih bukhari mal bukhari irin su imam bukhari irin ta ibn taymiya irin su imam an-nawawi imam al-falani suna kan cewa karahati ne ba haram bane ba fikin su kenan sai imam bari babu yayi bab manjar izarahu min gair khuyala baban wanda ya ja izarkin shi ba tare da girman kai ba anan menene wasu malamai suna bambanta akan cewa da girman kai wanda ya dan girman kai dan isa isa ci kaya shine don akwai ruwa cikin sulhu amma bukhari ka wannan ruwayar annabi sallallahu iya cewa man jarra izarahu khuyala lam yanzuru la ilaha lam yanzuru la ilaha yawm al-qiyamah wala yanzuru la ilaha yawm al-qiyamah wanda ya ji azakin shi dan girman kai khuyala gobe kiyama Allah diba shi mabi wannan a wannan ruwaya ta bukhari ya ga magana abubakar yace ya rasulullah in izari yastakhi lan atahadu ya ce lasa miman ifa'alo koyala amma ka ce rasulullahi ni izarki na iya sabka sai ina rikewa ina kula da shi sabka yake ya ce kai baka daga cikin masu sashi don girman kai ha gani can ya ce wanda ya sa don girman kai dama haka ce ko kenan mai illar a nan ke wancan fahimtar kenan girman kan shi ne illar to wannan ruwaya akwai ruwaya ta cewa masu bin mulka abin min zarfi finnar da abin da yake kasa na idan idan saunin zar a wuta yake kan wannan wasu malamai na ta albaniya cikin rahman Allah haka su usaimin suka tsaya kan haramci gaba daya suka ce akwai bambancin mas'ala wanda ya ja dan girma ya saki dan girman kai gobe kiyama Allah bai diba shi amma akuba ta saki ba dan girman kai ba shi ma an ce dai zarakin ma'ana a wuta kenan akwai azaba kuma suka ce a sai suka sai man nawawi sai maka filasi a ta imam bukhari fikin shi kenan a akwai bambancin girman kai da ba girman kai ba ce kuma gashi nan ayyaka annabi sallallahu alaihi wasallam ayyakace ya ba a hukar uzuri cewa ba dan girman kai yake ba to wannan shine mas'alar da suka yi malamai gabata suka samu sabani akan isbal amma duka wannan sun yarda cewa ka dage shi yahi yan wadina wani abin in ya zo me fa'idar sakin me zai fa'ida shi bayan ya ma ishara domin iya cikin a ce gano ma ɗan bida da suna ɗage wando ka gana ma kallon kai ma shi ne ka gane kenan kullum ka kare mutuncinka ka ga alama alama ka ki alama ta mutanen kware shi ne yayi amma cewa aibanta wani ka ce ya wuce cikin sunna da kaza dan kun tsanin ka abin sai ka matsala sai wani fahimta ta magabata duk da abin da ya yi sakin daga shi ko to mata yau kuma tare ayin ba ramu bane ba an ba girman kai ko to amma menene yi a barin a dage shi ne wannan shi ne magana aka mata mu rike ta akwai ruwaya ta ma ta shahara ta yi daga cikin sunan abi dawud wannan sallallahu alaihi wasallam ya ga wani wani ya zo sallah annabi ta sake sallah sai dai su uku su ya rasulullah ya kake ce sake sallah su uku yace domin ya sallah da isbal to sai kama kenan isbal in kana iya banka sallah ka aski wando sai ka samu ruwa kan shi baka ma sallah baka ma Allah gaba daya haka bai kallo dan wacce ruwa da ido ke ta ya ga mutum wandon shi ya wuce da sau sai ce duka babu sallah dan bai ce a sake sallah to wannan ruwa ba ta inganci kama ka doke ta ba ta inganci wacce ruwa ba ta inganci dan haka na ga nan da yan shekaru kusan 20 da wani abu lokacin abin ya zai nan kwarai wasu mani malami daga Najeriya ya rika abin kwarai ana ga yan bid'a ga wai cikin suna girma Allah ka Jafar da Abdul Wahab da Ibn Usman nan garin sun zo Allah ya sa wani magana dan rutin ta yi zahi da yawa na wani magana shi malami yake cewa cewa yake duk wanda yace ba haka gwamkaru ne ko zai mujahili ne don magana na jiro su gaba da kaf na kowa kowa da jin kan ne ma kai wasan kowa da jin kan Allah ya kashe ta mishi na ka yi ga ruwa ina so tun da kun zo baki kun zo da Allah ya kamata ku yi magana magana ga ta take ciki amma na so ku yi magana kan tsarcin su na ce Abdul Wahab da Jafar da Abubuwan Usman ko alijin ka suka ce su ce komai sai rubutu bayan gaba duk daga baya sun ce akwai bayan mai busaki bayan ka sai dai wannan magana haka take wajen malaman amma mun ce ba muna goyon ba saki bane ba amma wai za huwawa fudda mutun daga sunna madayan abun matsala ce amma abin da yayi dagewa ita ta hidacewa su matan jamun masu cewa ba haramun baki bane ba sun ce abin da yayi karatun zai ne a dage shi yayi kun ga magana kenan a dage shi yayi ka a hudda musan daga sunna wanda yake wata ra'ayin duk da abu daga cikin shi ne kuma magana kuma eh Allah ya taimake mu amin sai tambaya ta gaba cewa eh alwala miki ta kai wannan ni alwala mene eh yawa alwala he tsaya bai kaiwa ga gwiwar hannu to shi a cewa aidu kubin marafik abinda yake magana jamhur a aikace arwalla tun daga yatsotsi da horko wanke hannu da horko bakin wuyan wuyan hannu wannan ce sunnoni na arwalla ne ga cin wajibi amma aka ce wanke hannu wa duk ulul marafik tun daga yatsa an ka zo wanke hannu sai ka wanke har zuwa gwiwa gwiwa tana ciki kenan in zaka wanke hannu ka wanke tun daga yatsotsi har zuwa gwiwar hannunka gwiwar hannu tana cikin hannu a takaice sai na cewa sai cewa jini take ma'ana ta ayu barawar haka ba ta yi ba azumi tana cikin ramuwa wani lokaci kuma tana wujini iya mata wasa to musamman wasa ita mata mai wasa ne ko menene me mata take wajini wasa sai ta je ta sha magani wannan maganin da yawa shi kai mata matsala sai ta canza mata ɗabi'a da Allah yi ta kin anan ke kika tabo da kanki to ala kul hal in ma me aka tabo in ma me dalilin mace tana cikin jini jinin haila in ya zo in dai kama kalakin jini ne ya zo mata za ta tsaye da azumi har sai da sallah ba azumi ba sallah he jini alama tsarki ɗaya an ga ɗayan biyu ko ruwa biyu baya ko a sa hori a gaba komi wannan za ta yi wanka ta sallah in ya dawo ta tsaye da amma jini a ƙaida mu ce bai wuce kwana goma sha biyar ke da lokacin da wuce kwana goma sha biyar to ya zama jinin cuta za a yi wanka a yi sallah ka za a yi wanka a yi azumi kuma a yi sallah ina ka wanda shi na bun sai tarawa yana ba masu maganar tarawihi mutum in yi tarawihi wani kayan zaɓon na cin azumi ne wani mutum in yi tarawihi zai koma gida ya nafiloli shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dai ij'alu akhas salatukum bilal witran ku sanya wutri kashin salat dare shine kashin an kai wutri kari shi kuma da ya samu wannan fadala an gazo kabin liman kurin ka ida da shi kenan abin da ya tabbata duk akwai ra'ayin malamai amma annabi karara annabi ya ce a sa wutri kashin salat dare haka annabi sallallahu alaihi haka wani amma akwai ruwawi a aikace annabi ka ta kaulin wafila annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta ya shar'anta bayan ka wutri cikin dare ka tashi akwai dama raka'a biyu to lokacin shiga ta sabanin ana ya ko ba a yi ga abin da ka tabbas ba sabanin kai shi wannan sabon na fila raka'a biyu kana yi awa biyu raka'a ko ba awa annabi ya kanta goma sha biyar raka'a daya an kai mai kwari don shiga cikin sabani na malamai ka yi dogo raka'a biyu ma shiga nan ba ko ka huta kurin shi ne abin ya kurin amin allah ma bismillah
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون muna cikin bayanin cikin suratul tur bayani na 'yan aljanna suna cikin shagali morewa a cikin gidan aljanna Allah ya ce wa qabala ba'duhum ala ba'din yatasaalu shashan su za su fuskanci juna suna tambayar juna nan rayuwa da aka yi a duniya aka tattauna irin matsaloli na duniya da aka samu da aka rayu wannan katon lokaci kaza aka yi kaza ko aka biyo mu da gudu muka tsere ko aka jehe mu ko aka jehe don abu aka aka yi na rayuwa balle abin da sha addini to cikin tambayar juna abin da ya huce na duniya qalu inna قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin suka ce kun ga dai da mun kasance qabal kahin wannan rana ta kiyama kenan a duniya fi ahlina mushfiqin muna masu tsoro a rayuwar mu ta duniya cikin iyalan mu kenan suna cikin tsoro cikin takatsantsan sai muka bada labarin halin mai imani yana rayuwa cikin taka tsantsan mai imani ba dan ta more bane mai dan ta more wanda abin da ya ga dama zai ba abin da ya ce bai komai abin da ya so zai yi yanci da jama'a zai ma yanci shi ne ma ci rayuwa ta ce prive kaka shiga ma yanci shi nake gani wannan shine dudun dan adam kasa dan adam cewa wai shi yanzu abin da ya so zai yi to daga mutum ya kai da martaba kin kasan shi ya gama da shi aka waye gari mutum dan adam ya ga kurin shi haka yake damu iko gashi abin da ya ga dama zai yi haka kurin ka san mutaiwa a matsayin ka na mutum wannan shine gururu kin shi ake abin to yace haka to su masu imani a a sun rayu cikin taka tsantsan me yi mace mai imani in wani abu zai ci sai iya tana wani abin zai ci halaka ne ko haram ne duk aikin da zai sai ya diba halaka ne ko haram ne in mi zai waɗi ko magana shi duk mai imani haka kirawo duk abin da ke yi irawa cikin takatsantsan in mu'amala ce in wani abu ne zai yi ina da zai sai ya tunanin me alaƙa wani abu da addinin Allah haka ne mai imani ba ɗan tamole ba ne ba a iya takatsantsan kenan sun rasa mun rayu cikin iyalanmu muna cikin halin tsoro wannan abin da muka zayo a duniya gashi na yau famanallahu alaina Allah ya mana baiwa Allah ya mana baiwa wa waqana azabar samu Allah ya kare mana azaba ta wuta domin ga tunan a gidan aljanna inna kunna min qabl inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim mm yace inna kunna min qabl nad'u mu kahin wannan rana muna bautar Allah shi kadai shi kuma Allah innahu huwal barrur rahim Allah ubangiji ne mai kyautatawa mai jinƙe bayan shi kenan wannan siffa ta kusurin Allah shi ne ya same mu dama Allah mai kyautatawa ne mai jinƙe ne ke shi da muka samu wannan rahama ta Allah ta aljanna haka Allah ya ce mai ce gaba فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون na'am anan kuma Allah subhanahu wataala na ma manzon shi tasiliya cewa fatakir mana ka ci gaba da galgadin kurun azinga ka ci gaba da abin da ke gabanka fatakir fama anta bi ni'mati rabbika bi kahinin wala majnun abu suka dangana maka na hauka ko bokanci kai ba man alaka da bokanci ko hauka game da wannan ni'ima ta ubangijinka mai mana annabta ce Allah baka manzo da kai na Allah wannan ni'ima ta same ka ba magana hauka ko bokanci tare da ka am yaqulun أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون am yaqulun shayar man sa ta mana badil idrab a bari mana mata duk da ha- ga matsayin shi amma suna cewa sha'irun ko bar shi Zan ba magana bokanci ko magana hauka ko a sha'ir ne kurin mawaki ne eh kurin gwanin waka ne ya yi waka na ku bar shi kurin na tarabbasu bihi raibal munun mu yi jira yau da gobe ko wani ciwon ga mutane wani abu da ka zuwa da samun adam ya kashe adam shi mai wata zai mutu muta kenan ku yi haƙuri ku kyale shi irin sauran mawaƙa ne kamar sauran mawaƙa yau da gobe wata rana mutu muta ko ku kyale shi haka suke cewa qul tarabbasu قل تربصوا فإني معكم من المتربصين na'am wannan abin da suke hodi na ayi su yi jira yau da gobe ka mutu ka mutu sun huta ga ya musu qul tarabbasu eh ku tsaya ku yi jiran ni da ku kowa yi jiran ya ga wa zai samu dan uwan shi wa da'awar shi za ta tabbata wata za ta kare ce gus tarab ce musu tarabbasu ku zamna kuna yi jira fa inni ma'akum minal mutarabbisin ni ma ina jiran taku ki ni da ku kowa yi jiran kowa a ga ta wata ta kare eh amta amuruhum ahlamuhum bi أم hada تأمرهم أحلامهم بهذا Hmm.
أم هم قوم طاغون wai irin wannan maganganu an bi mana kamar su fama ne shin wai hankalinsu ne ke musu irin umarnin irin wannan maganganu mahaukaci boka mawaki wai irin hankalin nasi ne ke sa su irin wannan maganganu ya ce am hum qaumun tabun ko kurin a kun su mutane ne ma'ana kurin halaka ku kurin ma'ana kurin halaka ce kaga kurin yau saka ma'ana an ba bana bal kirin ba magana haka a kurin halaka ce take kai musu wannan halin nan kamar imamu shugaba na canin zarabat ne daga wannan mataki waka hauka boka yanzu magana na magana wanda zuwa abubuwan bangaren suke daban-daban kowanne ba ɗaya mai jigo kama-kama ne a takaice suke yi zan ce kawai bai kurin wannan ba magana hankali kurin muta dama halakakku ne wannan halaka ce kama su irin wani maganganun kuran am ya ƙulun iftara أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون cikin dai bige-bigensu a ce tunzu an ce a ko suna cewa ne ta tsawwala a wannan ƙura'anin muhammadu shi je kirkira larabci ne iya gunin larabci ne kakkar kirkiro ya zo yake gaya musu alatabbal la yu'minun kinan ba maganar kirkira kurin rishin imani ke ka masa haka kurin da haka ya Allah ce in har kirkirar ce fale ya atubi hadith فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين na'am Allah ce in har kirkira ce yayi to ga ya musu falyatu bi hadithin mithli ku je ku kawo maganar irin tashi a gwada a gani wannan sun nema a aikace da dama ba ta yi ba ne daga an gwada an san shirme ne kake gurin kai ma za ka san ɗaya kake gurin daga an gwada an nema ƙur'anin gaba ɗaya kai aya sura goma Allah ta kai ta kai sura ɗaya masu kawo ko gajera ce wani abin iya na iya raye an buga an buga bai yi ba wani shi ke tabbatar cewa ƙur'ani daga Allah ne subhanahu wa ta'ala ba daga wani ba ne cewa wannan na shaka misali a nan na bige-bige da aka yi ta yi har lokacin zufar kindi iya cikin masu muskafi na baya wanda a duniya har a tarin duniya ya cikin masanin ƙwararru kan ilimin larabci ganin ƙwarewar shi sanin fununu na kalamin arabi na maganar larabawa wata ran almajin ka ce ga ta malam gaskiya a yanda kake da ili faɗin ilimi kan wannan larabci ya kamata ka zo da wani tayi kai ma kamar dai na alƙur'ani kai ma a ce ka bar wani tayi na musamman irin na alƙur'ani ya ce zan jaraba ya ɗauki hutu ya ɗauki hutu na karatu na zawa ya shiga ya zai halawa ya jima ranar malam ya hutu aka zo aka taru ina yin jarida malam zai zo da sabuwar magana da ya buɗe magana akan cewa wannan abin da kuke nema a wajena ya ce ba zai yi ba ba zan yi ba ba zai yi kuma ya ce na buɗe sura guda ma'ida ce aka ce ma'ida ce ya ce na buɗe sura guda farkon sura guda ta alƙur'ani ya ce sura ne a wasu ɗan shekaruri ne kaɗan wata hikima ta take wani wurin an haramta an halitta an toge an sake ya ce wannan bayanin da ya koyi wannan ɗan shekaruri kaɗan na wannan sura ya ce walla in wani zai zo ya yi irin wannan bayani sai ya littafi mujaldat ya bolin bolin ya hutu wani ma'anta ce wani wurin na ce da ƙur'ani baiwa kan mako baiwa ƙuran baiwa a ƙatan gana da haka ƙur'ani an jarraba ne da haka Allah ce in hasinta ƙirƙira ce su ma larabawa ne fiye larabci da yawa cikinsu ma kuma cewa an sani kowa a maka yasi nan salama babu inda ya je karatu babu wanda ya kowa mai karatu tana akwai su suraka a cikin masu irin wasu ɗaya da da ku cikin larabawa ƙwarai masu ilimin larabci amma sai manzo Allah babu inda ya je kawo wannan karatun amma an kun ce kirkira ce kuma gunnin magana ne ku kawo ɗaya cikin musu kamar sunan cikin shu'ara lokacin na na ƙwarai wanda har suke da diwani a cikin Ka'aba dan ƙwarewa diwa da ko wanda ƙwarewa wajen waka ana duka abinci a cikin Ka'aba wannan rubutun wannan ne ya zo jikin ka'aba sai ya ga wani ko cikin musulmi ne zo ya lika tsere ya lika tsere a san koya ba lika ya tsere qur'ani ne lika ya tsere a san koya ba da ya zo da ya diba ya diba ya diba sai sa ƙara wani ƙara yawan sauti na abu ƙara lahiya ya ce wani abu waka wani abu kurin da ya diba tsarin usulubikin na qur'ani wani abin ɗari mai kyau sai ya sa wannan ƙara abinda bai sani ba ya ƙari shi aka ce wani menene aka diba aka diba wa kai wani abin aka ce ka wannan irin abin musu muhammadu ne launin ba wannan ƙarshe dalilin da ya tuba kenan ya musulunta shi na kace bayan ya musulunta suka ce to waka ya ci hawa bayan ƙurani ba magana waka yi bayan ƙurani waka ta wuce ce daɗin milai da ba ce ba ƙare waka waka ta wuce a takaice yake ƙurani sun jarraba wani kenan shi na Allah ya ce in har kirkira ce faliyatu bi hadithin mithlihi su ma naka masu ta ka kirkiran su zo da wata magana daidai da alƙur'ani in kanu sadiqin in har gaskiya suke kirkira kai su ba ta kana tamam babu Allah ya ce gaba أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون
nan kuma Allah subhanahu wata'ala na tabbatarwa bayi da cewa bayi kuke babu wanda ya kanshi Allah ya ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun washi mutane suke jahiliya da girman kai gaban Allah washin an halice su ne ba da komai ba haka kun samu kan kodan wako su suka gansu mutum haka kun samu kanka kadan haka aka yi ka babu wani abu ko kuwa kai ne mahalicin kanka da kanka tabbas da wani abu aka yi ka kuma akwai wanda yi ka magana kenan am khalaqu samawati wal ard ko kuwa kuka halitta sama da ƙasa ko kuka yi su to wani tambaya ce wanda amsa dole ka koma ga addu'a kanka ne ba ta kai kai kanka ko ko ko banka yi ka ko kuka yi ka yanda ka kanka ita ma ko ka ban kurin haka saka kanka kurin babanka babanka da babanka haka saka kun saka kawo mutsi a cikin kurin an yi mu'amala kwana biyu ciki ya bayyana kurin shikenan ba san bai yaya ba mika bai kai ka ba mika maka to wannan Allah ne shi ya yi ka kuma daga wani abu tsakanin mace da miji wani abu ne Allah ya so ta wannan hanya ake iya halice ka ba ma abu ne daban ba ma dai bane ba abu daban aka gama biyu aka samar da kai a yanda Allah ke so in wani shi dan adam Allah shaida mu da kurbi amma dalilin Allah mai iko ne a hili ga dan adam yan wa a yau din da ake da'awa ta ilimi ka ji wa dan adam ka ji kan kurin shi Allah ka cewa wa fi anfusikum afala tubsirun baka da kun da jibakan jibakan kun jibakan ka kurin aisha ka aya ka jibakan ka kurin yan wa ka ji cikin ka kurin su doko abu daya daya a cikin jikan cikin ka daya anta koda saifa tumbi duk wannan baka zama zuciya sauransu ka ji da Allah daya a cikin su wannan a ce an yi shi da wannan ruwan mani wani abu da ba a gani ma ɗaya a yau a ce wani a duniya ilimin duniya ga mu an yi wani abu ɗaya daga cikin wannan abin a zo a gani ne a duniya na kuke girma doktorori ƙwararru ya yi maganin ya maganin ciwon zuciya ya san iya gano rashin sai zuciya iya gano shi laƙoda bai ƙoda bai zuciya bai tumi bai hanci bai saifa amma wai iya gano shi ne amma ana girma shi kawai mai ilimi ne bayan sai ke ba in tabbatar zuciya an ƙare kun hita kalle kalle kawai ba kawai ce akai abin ne kurin in na order ne in an ne gaba daya ba daya wanda za a maka amma dibo Allah daga wannan abin da daya cikin Allah kuma kowa da bai sani wani abu ne halitta ce taka guda da kwanta guda Allah gama abin da ido ma bai gani wannan abin kadai iya karuwa iya rabuwa a ciki akai komi komi akai koda akai anta akai hanji akai dukkan abin gaba daya akai duk abin ciki akai gaba daya shi malamin ta suke ta ba na mace ilimin tana cewa inda a ilimance mai hankali dole tsoron Allah yawan wannan sirrikin suke halitta wani abun hikima Allah ce kowanne wani abun guda iya rabuwa iya rabuwa suke duk wannan halitta kowace inda lokacin da ake inda kana kalla domin san sa ba san kalla abun a idan su inda zaka dauko wani selilu na wani na anta daban yake wa abin abin guda duk wani halitta gaba daya kowane akwai sulukin ta akwai halittar ta wanda ake koda ake anta ake timbi ake hanji ake ido ake ake kwallo duk wani abin sai inda zaka dauko wata halittar ka sa anan zaka ta taso ta bar wurin ta koma can wani abin suka aikace suke diba a suke dibawa duk ko ta halitta to wani kaji wani abin kurin daga halitta guda ɗaya Allah ya wani duk halitta ta gaba ɗaya ka ji ba ta masu ilimin su gama mai mutum na adam a halitta ɗaya a ido wannan halittu ne masu sunan halittu kai ne ba gani ma ku ce fara daga ciki ba halittu ne miliyarika ba ba miliyan ba miliyarika kuma halittu suke a wajen Allah masu hankali da komi Allah ya gama ya ma ido ya ma hanci ya ma duna abin gaba daya in wala mutum dole san Allah in ya karatu sa addini da haka cewa mutum kurin hede rudin shaidan kurin Allah shaida mu kurin shi Allah ke wannan wannan jidda magana am khuliqu min ghairi shay'in am khaliqun shi mutane ahlu tis da banza haka kurin haka aka same kurin ba komi ko kuwa ko kuka halitta kanku da kanku am khalaqu samawati wal ard ko kuwa kuka halitta sama kasa wai sama kasa kowa ya ganta Allah ce balla yuqin kullun da mutane ba su da yaqini in wannan sura akwai jubur ibn mut'im cikin sahih bukhari ruwa ta tabbata asali ya zo maka a halin kahurci cetan ento da quraysha da aka kama a yakin badar yazo yayin ne gusan ta tattauna annabi sallallahu alaihi da musulmi nawa za su bada a sako da mutanensu abinda kashi kiran madina yace kurin katari ya zo madina annabi ya salama garba kullum sai ya dace ya karanta wattur wa kitabin mastur fi raqqin manshur wal baytil ma'mur wa saqafil marfur wani iyaye annabi sai da yazo daidai nan am khuliqu min ghairi shay'in am hum khaliqun cha wallahi ne zuciya ta kamanta cire kaman ka ya kasale shi ya mutu ma zuciya ta kasa hakuri tsoro da ka tsoro kama shi ce dalilin mutum da daidai mai kauya jiwar mutum mutum akwai jin hankali kwarai Allah ya ce am khuliqu min ghairi shay shin an halitta daga banza ba komi am humul khaliqun ko ko su suka halitta kansu da kansu am khalaqu samawati wal ard ko mutane su suka halitta sama da ƙasa bal don abin duk ba ɗaya haka kuma Allah ya ce la yuqinun ba su yaqini ne ko babu imani ne kuma Allah ya ce gaba أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون to Allah ya ce am indahum khaza'in rabbik am humul musaytirun shin wai mutane su su aka mallakarwa taska ta Allah su ba wanda suke so su hana wanda ba sa so annabta da arziki da baiwa da Allah ke bayi abin a hannunsu yake na menene suna inkarin aiko da Muhammadu manzon Allah ne ya za a ya za a cikin su a zabe shi maraya kaza kaza kaza shin su suka suke da taskar ubangiji an humul musaytir ko ko su suke tadbirin komai a hannun take me a hannun dare ko rana wata ko kaza me a nan ba ku da komai ba wani abu ɗan adam da ya halitta na take zamani yan yau hikimar Allah inda abu na ba daya wani adam ke rayuwa sai da shi ko iska ko rana ko hasken wata wannan haskucin da magana inda a cikin sai za a yi da Allah ka san aida bayan mu rayu tunda an gama da mu wannan mutanen an turawan na kuma san hana ku ci balai nasu a ce a hannunsu yake kasa kun tana kun gama yawo ba mai hana sha iska ba mai ta ba mu don kutula kare ba muku ruwa a ce oxygen niger ya ta saya ai da taran kare an wa ka je likita ka ga ka ga oxygen ka ga ka ga butocin oxygen a gama kudin shi to zan da kana kana rayuwa baka san darajar ce ta baci in gaji likita an samu hanci abu ne mai mai hala amma Allah a kyauta fara za ka sha kusan makarci amma kun shi shigan taka kurba ɗan adam kenan ɗan adam kenan Allah ya ce amma da shaidin Allah shaidin mukurin hada mutu kurin kenan Allah ya ce amlahum sulamun yastami'una fi lahum sullamun yastami'una fihi falyati mustami'uhum bi sulqanin mubin to nan da suke inkarin cewa manzala ba mashi wahayi ba ba daga Allah bai ka sakon shi amma lahum sulamun yastami'una fi ko kuwa su suna da mata takara da suke takawa su taka su je sama wanda su je su ji abin da ake a sama stami'una fi to in ha akwai su wannan falyati mustami'un bi sultanin bayanan wani ya je shi ma ya kawo labarin nashi amma zo da hujja karara wanda ke tabbatarwa shi ma daga Allah ya samu Allah ta gaba أم له البنات ولكم البنون
ya ce amalahu lubanat wala kuma lubanun nan shawa a wancan zamani suna kyamar iyakar kyamar ɗiyamaci fasasan ɗiyamaci amma suna ikirarin ai mala'iku ɗiyan Allah ne mata to idan hakun san da girma Allah ko shi yanzu za ku dangana ma Allah ɗiya mata wanda ba kwa so walakum albunukum wuce diya maza na ku ne shine girman Allah am tasaluhum ajran أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون am tasaluhum ajran ko kuwa Muhammad kana tambaye su ne kudin biya na wa'azin da kake yi fahim min magharamin musakal su ci ayi kudin ne ya tsada shi da bamu iya biya kun suke suke biyan ka a wata ya tsada ba su biya ko shi da ba su imani kaga haka ne babu ba magana biya ke duk abubuwan da suke hujjoji ne da ake yanke musu hujja ba hujjikin imani kuma yace am indahum al-ghaib
أم عندهم الغيب فهم يكتبون am indahum al-ghaib fahum yakatubun wasu ma suna da masaniya ta ilimin gaibu ba suke rubutawa daga ilimin gaibu akwai babu duk wani babu shi am yuriduna kaidan أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون am yuriduna kaidan shi ma'ana imma bal kurin da wani abin da suke kurin suna neman wani kulli ne to in har kulli suke ni suwa manzan Allah da shi ko da awar shi katta ci gaba to fallazina kafaru humul makidu sun su kafirce ma Allah sun kare kullakullan su kullakullan su zai koma kansu dan Allah ya ci nasara addinin Allah ya ci nasara idan wani kullu kenan zai kare a kansu shine humul makidu eh am ila amlahum ilahun ghayru.
أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون nan kuma Allah iya inkari iyakal inkari musun gama shi da wani Allah ce amalahum ilahun ghairullah ko shin mutane wai suna da wani ilaha ne na gaskiya banda Allah nan abu ne wanda ke babu shi Allah ce subhan Allah bai bada subhanallah amma shirkun lalle Allah bai da abokin tarayya ba su da wani ilaha da ba an ba Allah ba amma sun dauke su abu na ƙarya sun dauki ilahohin ƙarya abota na ƙarya sun daga nama Allah shi Allah ce subhanallah Allah ya tsarkaka duk abin da suka kirkira suka dangana ga Allah na abokin tarayya Allah ya tsarkaka Allah ya tsarkaka ba ruwan shi da shi bai tarayya da kowa su suka yi kayansu suka kira kayansu amma ba ruwan Allah da shi ba Allah bai da abokin tarayya ko daya shi mana subhanallah amma shukun tsarki ya tabbata ga Allah game da duk abin da suke gama shi da shi nabi ya labarin cewa man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi tarakatuhu wa shirka Allah mai gama da ba iya cewa duk wanda ya wani aiki duk aikin da kai sai ka gama ne da wani to Allah bai ciki bai cikin mun aikin ce zan barka da kai da wancan da kai dan shi Allah bai tarayya da kowa wancan kurin kawa Allah bai ciki Kuma- kuma kuma ka kawurce ma Allah ya Allah ce gaba وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم
to nan mutum yanzu ma kai mamaki duk wannan bayanai duk wannan abin sai ganin ayoyi sauransu an ba su yi ba imani to babu da bayan imani ne saurin kan ya kai gaya shi na Allah ke baka Allah ke ba manzon shi labari wa'annan mutane daga sun imani wa in yarau kisfan mina sama saqitan kaddara yau a ce azaba ta zo wani yanki na sama ya yanke ga shi nan zai faɗo a ce ku yi imani ga azaba za ta zo a gwada musu ga ta nan za ta zo daga sama Allah ce ya kulun sahabun marku za su ce maka girgije ne kurin ɗaya kan ɗaya kurin girgije ne na ruwa ɗaya kan ɗaya sai ta zo ta halakar da su ba na kenan ba sa imanin suna da girgije ne har sai azabar ta zo cikin Allah ka ta walau fata alai ba mun sabai fasalu fi arjun laqalu لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن مسحورون.
بل نحن قوم مسحورون Allah ya ce walau fatana alaihim baban min sama ila baka misalin mutane kurin babu rabon imani ne ba aya bace abin ba Allah ya ce inda zamu bude kowa ta bude ana kallon sama ka tana a hira na kallanta fazalu fi arjun suka rika hawa su hausu je su leka a shi kenan ba ga kowa suka an bude kowa sama su hau ta takara su je su leka su kauna ba sama wani abin bin sa su yi imani Allah ce laƙalu innama sukirat absar za su ce maka a kai kurin wani amana mana su ne muke ko amana tsahi ne ko tsahi ne ba tsahi ne ba gaskiya ba ce ba haka za su ce imar ce suna cikin maye ne ko su ce a kurin tsahi ne aka mana ba gaskiya ba ne ba to kenan haka anan kakka nemi cewa mutum wanda bai da ban imani da abin da kai mai na aya bayan zai haka zaka bar shi kurin na misali Allah Allah ya buga inda dai aya ce a buɗe sama a yi ƙowa suna kallo su hau mataka sai su leƙa sama ta dawo za su ce maka yi kudin su ne muke ko ku tsahi na kamuna magana kenan kenan ba ba imani ne kudin ba aya ba ta gani ba shi nan Allah ya ce wa in yarau kisa mana sama inda za su ga wani yanki na sama ya yanki ya wado sakatan sai wado ya kulu sahabun markum za su girgije ne na ruwa ɗaya kan ɗaya kudin ya da su yana kenan bas imanin har sai azabar ta zo don haka fazarhum فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون don haka fazarhum ka bar su in ka su dame ka hatta yulaqu yawmuhum alladhi fihi yusaqun har su game da ranar da manatan mutuwa ta tsawon mutuwa kuram shine kuram ana kuram kiran mutum komai laje ne kuram horan za a yi busa ta wanda kowa zai mutu kuram mashi bana bar ba ba sai wasu imani ne kuram Allah ya ci gaba يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون ita kuma kiyama in ta zo ta tashi yau malayihu ne anhum kaiduhum shay'an wala hum yusrun a rannan kuma babu damar wani kulli ai wani makirci babu ranar lokaci da da abin za su bai maganin komi kuma wala hum yusrun a ranan wala hum yusrun ba mai zawwa ya agaje su yau da suka cin kamun Allah kiyama ta tashi ya da su kurin hauna rana wa inna lil ladina zalamu
وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون
Allah ya ce wa inna lillazina zalamu azaban duna zalik lalle wanzu ka mana zalimai mushrika suka gama Allah da wani wanzu ka zalunci kansu suna da wata azaba duna zalik na alƙawarin Allah akwai azaba da ya musu tanadi kafin ta kiyama ai ce amma walakin akatharahum la ya'lamun da yawa ba sama da wannan kamun Allah Allah zai ma azaba a duniya haka a lahira in wata bata baya mun karanta a baya kawure tun daga wajen mutuwa malaku ke ke bugun su zabin juhan wadi wa dabaram ko zaka ba su tun daga mutuwa zaka za su shan kashi tun daga duniya ta Allah ce akwai azaba kahin ta lahira tabbas amma da yawa ba sama da haka ta haka wasabir واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم إيه ده- إيه.
ومن الليل فسبح وإدبار النجوم ta haka na da haka ma ka ci gaba da abin da yake gabanka wasabir li hukumin rabbik ka yi haƙuri game da wannan hukuncin da ubangijinka ya yi a kanka na isar da saƙo na Allah don haka fa innaka bi ayunina Allah kai kana kan idan muna ganin ka Allah ka iya ga abin da kake yi don haka wasabbi bi hamdi rabbik hina taqum ka ci gaba da godi- yabo da godiya tsarkace ubangijinka lokacin tashinka daga barci wa min al-layl haka ka kan tabi ka ka da go haka wa min al-layl haka ka tsarkake ubangiji ka yabi ubangiji wani bangare na dare fasabbihu yace wa idbaran nujum haka bayan an ce nan bayan tartarmamu an ce bayan ketawa al-fajr nan an ce markat al-fajr ko sallar asuba nan da kenan mai annabi amma umarni ya ci gaba da abin da yake gaban shi ne sai da da'awa da bautar Allah gode mu Allah da tafi ga Allah subhanahu wata'ala lokacin tashi daga barci da lokacin ma'ana lokacin asuba na ga ne kamata mu tsaya yan wannan karatu sai an kama azumi insha Allah daga yau kenan sai in an ga wata talata laraba an laraba gani alhamis insha Allah karatu insha Allah Allah ba da ikon zuwa Allah ga damu lokacin insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli dan uwa akwai dan uwa cikin wadaci iya cikin matsala dan uwa sai cikin addu'a Allah warware mishi Allah biya mishi bukatun shi ya yi kudu sabaka nan Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته